nasa bane shi manzon Allah ne shi Allah shi ya fi muku alkhairi innama Allah ilahu wahid lallai iyaka Allah ubangiji shi ɗaya ne subhanahu an yakuna lahu wala sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah ya riki ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai dukkanin Allah ne wa kafa billahi wakila lallai wakilci ya isa ga Allah madogara ya isa ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan za mu duba mu ga duk abin da Allah ubangiji ya saukar ma annabawa to Allah ubangiji ya yi iyaka a cikin sa shi ga wannan iyakan saba ma Allah ne da kan gare ma Allah duk addinin da za ka yi muluwi a ciki ka shige gona da ido a ciki to wannan addini ba Allah kake yi ba addini shi ne ka bauta wa Allah shi kadai a kuma tsarin da Allah ya turo annabawa a tsarin da Allah ubangiji ya turo manzanni ba tare da an rarraba ko an shige gona da iri ba Allah shi kadai Allah shi ne yake da ikon shar'anta ba a iya da gudu da nasara ba hatta a abin da manzon Allah ya zo da shi shige gona da iri haramun ne gulowi ka ketara iyaka ketare iyaka ko shine ka karo wani abu wanda za ka fardanta shi makanka wanda baya cikin usul na addini baya cikin usul wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ka dauko shi ka kaka ba makanka kamar yadda shi addini to wannan mulubi ne sunansa wannan shi jagona da iri ne sunansa wannan ya fita a cikin karantarwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya
ya saka a tsaya akan iyakan waɗannan iyakoki din Allah da yake faɗi a cikin suratu suratul ma'iza اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya cika muku addininku sannan ya cika muku ni'imomin da ya muku kuma Allah bai yarda muku da wani addini ba sai addinin musulunci wannan yana nuna duk wani abin da da a zo da shi a shigar da shi cikin addini to dole sai ya samo asali daga cikin asalolan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma nawafilul khair nafila da nuzuri nafila shine abinda Allah bai fardanta maka ba amma ka lizimci yin sa kana aikatawa to Allah yana son wannan sunansa ba ka kirkiro wani abu ba kamar misali ka ɗauki nau'i na istighfari kana yin adadi kaza ko nau'in salatin annabi kana yin adadi kaza ai wannan yana cikin asali daga cikin asalolin addini ko kuma misali ka ɗauka ma kanka karatun alkur'ani ka ce na yi ba ka ce cewa har na koma ga Allah kullum zan karanta izu biyu to wannan bai zamo ka shigo da wani abu ba ko ka ɗaura ma kanka wani abin da ba za ka iya ba Allah ya ce wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baiti al atiq su cika bakacensu sannan kuma su yi tsawafi ga daɗaɗɗen gidan nan na Allah Ubangiji wanda ya assasa shi ga al'umma a doron ƙasa. To haka, a abin da ya shafi shari'a duk abin da mutum zai shige gona da iri ya ƙaro wani abu wanda bai cikin asalin addini wannan guluwi sunansa, amma idan yana cikin asalin addini wannan nafila sunansa. Kamar misali dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala ya zalo abdi a cikin alhadisul qudsi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushewa yana kusanta na da nafiloli hatta uhibbahu sai na so shi idan na so shi na zama jinsa na zama ganinsa na zama tafiyansa na zamo ya zamo idan ya roke ni zan bashi in ya nemi tsari da ni zan tsare shi ma'ana abin da ya zama nafila kenan ka ƙara shi ma kanka domin neman kusanci da Allah kamar yadda zaka ga da yawa waɗanda suke da alaƙa da ɗariƙun sufaye suna ɗaura ma kansu nauyi na wasu nafiloli waɗannan nafilolin ya iya zamowa safe da yamma ka ce da safe zan yi adadin hailala kaza adadin istighfari kaza adadin la ilaha illallah kaza to kaga wannan idan an duba za a same shi cikin usul na addini واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هكا الله يفعل cikin suratul kafi ka zauna ka bada hakuri makanka ka daure tare da wanda suke ambaton Allah safe da yamma suna neman yardan Allah kaga wannan duk abin da ka daura makanka na nau'in tasbihi da safe ko da yamma wannan ba ka kirkiro wani abu bane wanda babu shi a addini ba ka yi buluwi bane a'a wani abu ne wanda Allah bai fardanta maka ba sai ka daura ma kanka wanda yake cikin nawafilul khairi wanda Allah ubangiji yake so ta tatawwi ko ta nafila ko ta sunna to Allah ya gargadi ahlul kitabi la taglu fi dinikum kar ku shige gona da iri domin ahlul kitabi abin da ya cutar da su shine kullum cikin jirkita addini suke kullum cikin kirkiro kirkire kirkire cikin addini ne suke shi yasa zaka ga idan ka duba zaka ga misali linjila linjila na annabi isa wanda shine bible zaka ga bible zaka ga akwai tsohon alkawari akwai sabon alkawari akwai bible na markus akwai bible na yohana linjila da iri iri iri iri sun fi nau'i biyar linjilan kaza linjilan kaza amma idan muka kalli qur'ani alqur'ani duk sabanin da al'umman musulmi suke da shi tsakanin su na wani dan kungiya kaza ne wani dan kungiya kaza ne wani na da saban alqur'anin nan dai kwaya ɗaya ne shine qur'anin sunna shine qur'anin shi'a shine qur'anin khawarij shine qur'anin murji'a shine qur'anin mu'tazila Allah bai jarabci al'umman manzon Allah da samun sabani akan alqur'ani ta yadda waɗannan da su ce mu wancan ƙur'anin ba irin namu bane a'a Allah ya haɗa kan al'umman manzon Allah akan alƙur'ani kowa ya zo yana tutiya da alƙur'ani wannan shine inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya riga ya kiyaye alƙur'ani daga tahrifi ya kiyaye alƙur'ani daga shigo da abin da babu shi a ciki to yahudawa da nasara kullum suna cikin jirkita addini kullum suna cikin shigo da abubuwa gariba cikin addini amma misali wani ya iya cewa to da Allah ya ce ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum to yanzu musulmai fa a iya ce musu kas su zurfafa su yi guluwi cikin san annabi sai a ce a'a guluwi cikin san annabi halal ne ya halatta amma ba guluwin da zai kai ka ce annabi Allah bane ko ka ce annabi ka ɗauko sufofin Allah ka ba wa manzan Allah wannan ba girmama annabi kai ba kaskanta annabi kai annabi ba Allah ba ne annabi ba ɗan Allah ba ne annabi bawan Allah ne amma kuma Allah ya ba shi falaloli wanda sun fi ƙarfin ido ya kalle su sun fi ƙarfin harce ya kidanya su sun fi ƙarfin kwakwalwa ya tattara su wa anna yu'addu ar-ramlu fi arsatiha yayi za a yi a kirga rairayi a farfajiyanta ba wanda zai iya kirga rairayi to mu'jizozin annabi da darajarsa da matsayinsa sun fi rairayi sun fi kasa sun fi bishiyoyi sun fi duwatsu duk yanda zaka hararo wansib ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansib ila qadrihi ma shi'ta min izami muhammadu abdullahi ghairu mushabbahin bihi basharun man rama dhalika safihi shi annabi muhammadu daban ne idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi faqul fihi ma qad shi'ta la taktashi al-itraq amma akwai abin da wasu suka ɗauka misali akwai fata wanda binu baz ya bayar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar saudiya yake buga fatawa da wannan hadisin na lata kuruni kama a tsaratin nasara na maryam kar kuna kamba mani kamar yadda nasara suke kamba maɗan maryam sai ya kafa hujja da wannan akan cewa kar ana kamba ma annabi ana yaban annabi ana faɗa shi to wannan ba haka hadisin yake nufi ba لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم مدوبة قل هذه سبيلي نا دكتور محمد العلوي ياي بياني نمسمى akan wannan aya na wannan hadisi na la taturuni kama atarat nasara ibn maryam ko ko a cikin littafin sa dai akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taquruni hadisin muslim ne abin da yake nufi shine kar kuna kwanzaga ni kaman yanda nasara suke kwanzaga Isa ibnu Maryam ta yaya ne suke kwanzaga shi sun ce annabi Isa dan Allah ne sun ce annabi Isa yanki ne daga Allah to annabi yana nufin kar girmama ni da kuke yi ya kai ku ga ku yi irin abin da nasara suke yi wajen kai annabinsu makamin Allah a'a ku bar ni a matsayina na Abdullahi amma ba zai kore martabobin nan na ana sayyidu waladi adama wala fakra ba ana awwalu shafi'in wala fakra wa awwalu mushaffa'in ana ana ana waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kore ba ba zai kore yadda manzon Allah da kansa ya nuna darajarsa ya fifici na annabawa lokacin da ya samu sahabbansa suna hira wannan yana cewa ba mai ban mamaki kaman annabi Isa shine ruhul lahi wannan na ce ba mai ban mamaki kaman annabi Ibrahim shine kalilur rahmani wannan yana ce ba mai ban mamaki kaman annabi Nuhu shine najiyul lahi dukka sai da suka gama tadin su annabi yazo sai ya ce duk naji abin da kuka faɗa gaskiya ne Ibrahim khalilur rahman gaskiya ne Nuhu najiyullah gaskiya ne Isa ruhullah gaskiya ne Musa kalimullah amma ku sani ana ana ana sayyidu waladi Adam ni kuma ni din nan ni ne fa shugaban su gaba ɗaya fa ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu ranar kiyama fa duk suna cikin kaburburan su ni zan fara tashi fa ana awwalu shafi'in ni fa Allah zai fara ceto fa mani Allah zai fara bada ceto ranar alkiyama to kar wani ya zo ya istiglalin hankalinka ya ce ka bar kai annabi wani matsayi in dai ba ka ce ma annabi Allah ne ba to wallahi baka kai annabi matsayin da Allah ya bashi ba حديث عبد الله بن عباس والذي نفسي بيده لا يعرفني حقيقة غير ربي نارا إذا وندر إليك عن سباب وأن يسمي حقيقة إذا باب بانجي نابا shi yasa idan ka ga yadda wasu suke mu'amalantan sayyiduna rasulullah zaka ce wani irin musiba ne ya same su yanzu akwai wani jahilin mutum kaskancacce wanda Allah ya nisanta shi da rahman Allah sai ya ce yana zagin malamai ne kawai sai ya afka cikin mutuncin manzon Allah ba na neman taimakon kowa har annabin ma ba na neman taimakonsa har annabi ma haka ya faɗa ko annabi wallahi wannan magana wallahi wannan magana ba ta da maraba da kafirci ko annabi baka neman sa annabi ne zaka ce masa ko la ilaha illallah waye ya zo maka da musulunci waye ya zo maka da ƙur'ani waye ya zo maka da hadisan ashe annabi bai taimake ka ba wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة منها فأنقذكم منها ashe annabi bai taimake ka ba sahabin annabi ne fa ana aikin gina masallacin annabi yana waka yana ce wallahi laula Allah ko a wani ruwayan wallahi laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina wallahi annabi ba dan kai ba da ba mu shiryu ba ba dan kai ba da ba mu sallah ba ba dan kai ba da ba mu sadaka ba amma wannan azzalumi ya ji kunya saboda haka jahili ne da wannan maganan ma ya fita daga zimman manzan Allah ya fita daga zimman manzan Allah domin addinin da kace ka wadata ga barin annabi daga cikinsa to fa sai dai ka fita ka je ka nemi wani addinin ka bar ma annabi Muhammadu addininsa ka nemi wani qur'ani ba qur'anin annabi ba domin qur'anin annabi yana cike da sunan manzon Allah wa adi'u Allah wa adi'u rasula من يطيع الرسول فقد أطاع الله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن الذين يؤذون الله ورسوله haka dai cikin Qur'ani baka isa ka ware annabin a cikin haka dai cikin sallah baka isa ka cire annabi wallahi in ka cire annabi ka yi sallah babu sallah to ayya jahili mai jahili ne sai ya zaci zai bakanta mana rai mu masoya annabi sai ce ni ko annabi ma bana neman taimakonsa to idan da a ce ka yi magana ne na ilimi sai a zo a maka zaman dirshan a karantar da kai ilimi ka sha ilimin da baka san shi ba amma baya ga jahilcin da ya kai ka zuwa ga wannan jahilci wato ƙiyayyen annabi ya kai ka zuwa ga wannan matsayi da kuma yanda Allah ya nisanta ka domin shiriya ba zai sauka a zuciyar irin waɗannan mutanen ba kaifa yahdi ilahu minhum quluban hashuha min nabiyhi al-baghdha'u babu yanda Allah zai shiryar da zukatan da aka cika ta da kin manzon Allah Allah ne fa yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai yi musu azaba ba saboda ne saboda kana cikin su kai ya rasulullah amma sai yace bai neman taimakon annabi to ai baka cancanci ma ka zo kusa da manzon Allah ba a matsayinka na dauda na jasa wanda Allah ya nisanta ka ya za ka yi ka zo kusa da manzon Allah wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da lokacin da kafirai suka zalunci kansu sun yi gudu sun zo gunka fastaghfirullaha suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu annabi Muhammad ya nema musu gafaran Allah lawajidullaha tawwabar rahima da za ka samu Allah mai jin kai ne mai rahma ne ga hadisai daban-daban hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce idan ɗayan ku wanda ya zo Ibn Hajar al-Haythami ya kawo shi cikin a a a ya kawo shi cikin littafinsa yana faɗin ya zo daga cikin hadisin al-Imam at-Tabari cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tsinci kansa a jeji yana neman ɗauki ya rasa taimako mutum ya samu kansa a cikin sahara yana neman Allah ya kawo masa mafita annabi ya ce ya ɗaga muryarsa ya kwala kira ya ce a inuni ya ibadallah ya ku bayin Allah ku taimake ni manzon Allah ya ce sabila da Allah yana da wasu bayi boyayyu wanda mu ba mu ganin su manzon Allah ne karantar da wannan a inuni ya ibadallah ka ganka a cikin hali mawuyaci baka ga kowa ba ba mai taimakon ka annabi ya ce ka daga muryanka ka ce a inuni ya ibadallah ya ku bayan Allah ku taimaka min amma ka ce baka taimakon ga annabi ya karantar ya ce ba ma shi ba a ce ya ibadallah annabi ya ce saboda a bayan Allah akwai boyayyu wanda idan an kira su Allah yana yi da su ga sahabban manzon Allah fari yayi tsanani ana neman shayarwa sai suka gudo gurin manzon Allah suka ce ka roƙa mana Allah a wani ruwaya aka ce balaraban ƙauye ne ya zo gurin manzon Allah ya ce wa laisa lana illa ilaika firarana wa aina firarun nasi illa ila rusli ba mu da gun wanda za mu gudo in bala'i ya motsa mu sai dai mu gudo gun ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai shin in musiba ya faru gurin wa za a je in ba gurin manzanni ba sahabi ne ya faɗi haka a gaban annabi annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a Allahumma ajizna Allahumma ajizna Allah ya saukar da ruwa na kwana bakwai ruwan bai yanke ba sai da aka dawo aka sake sai annabi ya roƙa wannan ruwan ya dakata annabi ya sake roƙa ya ce hawalaina la alaina hadisin Anas ibn Malik sahabban manzon Allah wanda ibn tamiya ya kawo wannan a cikin alqaidatul jalila fi tawassuli wal wasila ya kawo wannan hadisin na na sayyidina umar na inna kunna idza ajdabna natawassalu ila allahi bi nabiyina fayaskina wal ana natawassalu ila allahi bil abbas abbas babban manzon Allah aka zo aka yi tawassuli da shi aka nemi taimako da shi a gurin Allah domin Allah ya saukar da ruwa sayyidina umar ne yayi wannan ingantaccen hadisi ne hadisin bukhari ne jama'a ina za mu kai tunaninmu sahabban manzon Allah sayyiduna Khalid ibn Walid sayyiduna Khalid ibn Walid yaƙi ake yi taken yaƙin shine wa Muhammada ma'anan wa Muhammada shine ya ya sayyidina Rasulullahi ka kawo dauki ka kawo dauki ya sayyidina Rasulullahi wa Muhammada kiran annabi ake ana neman taimakon annabi la ilaha illallah bai na mutanen ba su da imani ba su da imani daga wannan nugudodin da yake taba martaban annabi sallallahu alaihi wasallama nake gane cewa Allah ya nisanta shi da rahmansa kuma fa satazkuruna ma aqulu lakum wallahi sai kun ce na faɗa muku ƙarshen wannan mutumin hauka tibirran kai babu ma hauka sama da wannan kamar yadda annabi abun wasa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ce baka neman taimakon annabi ga Khalid ibn Walid a Yarmouk hularsa ta bata cikin hulan da akwai gashin annabi kwaya ɗaya ya tsayar da yakin ya ce sai an nemo hulan aka gama burwaya da kyar aka samo hulan aka ga tsohuwan hula ne aka ce to ai hulan ma ba sabuwa ba ne ya ce kun san me yake ciki aka ce a'a ya ce gashin annabi muhammadu ne a ciki ya ce saboda albarkan gashin ban taɓa tinkaran yaƙi da abokan gaba ba sai na rusa su وقال خالد اجلب الكلام سوا في يوم يرموك فذاك ما هو إذ فيه شعر للنبي تبركا فذاك حق سنة عن يبركة الطبراني ثابت وأحمد رواه حديثا للثقات يسند أسنه نبينا المؤذم فأنشروا عن قول من يحرمه النبي ne yake raba gashin mara hannunsa amma ka ce baka neman kai baka neman taimakon annabi to ka je ka nemi wani Allah ba ubangijin sammai da kasai ba domin ubangijin sammai da kasan annabi Muhammad ya turo mana sallallahu alaihi wasallam kuma ranar alkiyama za mu gani za mu gani sabila da ranar kiyama babu wanda ya isa ya ƙetare sai annabi ya taimake shi bari ku ji ko annabawa ne wallahi ko annabawa ne sai annabi ya yi ceto su ƙetare ko shahidai ne ko siddiƙai ne da na farko da na ƙarshe da wanda suke koye muke ganin su da wanda suka bayyana da mala'iku da almuqarrabuna da rauhanai da dukkanin abun da suke koye cikin awalimu wallahi sai annabi Muhammad ya motsa sannan farfajiyan kiyama ta motsa kuma sai an nemi sai an nemi taimakon annabi wannan duk hadisai ne ka je ka ɗauko hadisin shafa'a ruwayan Abu Huraira ruwayan Abu Huraira cewa yayi lokacin da tsanani ya yi tsanani ranar alkiyama sai aka yi shawarin aje neman alfarma he aka zo gurin adam sai aka ce fasta ga su bi adama sai suka nemi taimakon annabi adam annabi adam ne fa ake neman taimakonsa yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yawma yakirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ranan ne ake neman taimakon annabi adam annabi adam ya ce ba zai iya ba a nemi taimakon annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba he an dire da annabi isa annabi isa ya ce a je gurin manzon allah shugaba annabi ya ce ni ne mai taimakon kuma ya taimaka amma duk wannan ba hujja bane a gurin su kaifa yahdil ilahu minhum quluban amma a gurin su a nemi taimakon ibnu taymiya daidai ne daidai ne daidai ne kudubi ne mu je a je a ɗauko al'uqudud dirriya a ga yanda suka mayar da ibnu taymiya kiddisu duniya da su iya ɗaukan laifi su jingina ma manzon Allah amma a gurin su ibnu taymiya ba mai laifi bane in suna ƙara na ibnu taymiya da duniya gaba ɗaya sukan nuna ba su cire ma kowa hula ba ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala abki wala azaru ya ibnu taymiya tallin tal wanda in ina maganar sa ban cire ma kowa hula ba a duniya da lahira gaba daya kuma ibnu taymiya ake wannan kirarin sun zauna sun yi shiru sun yi kurum sun yi mundinkis wannan shirka da kafircin yana cike cikin al'uqudud durriya amma a lokacin da suke cire kan sakali su tinkari martaban manzon Allah ba za ku iya ba ba za ku iya ba duk wanda zai rushe darajar annabi shine a kaskanci amma annabi Allah ya riga ya ce wa rafa'na laka zikr mun ɗaukaka ambatonka alfaza bi yace ahasiduhu mut inna aishaka ankadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu kai mai hasada ma annabi ka mutu ka mutu kawai ka mutu kawai rayuwar bakin ciki zaka ji tai annabi shine shugaba a duniya da lahira saboda haka wannan jafa'in da kai ma annabi ba zai cuci annabi da komai ba kuma mu girmama annabi mu kambama annabi mu roƙi annabi mu ce ya rasulullahi ka bamu ya rasulullahi ka lamunce mana almadada almadada ya rasulullah ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah alwilayata alwilayata ya rasulullah annusrata nusrata ya rasulullah taimako ma in ba agun annabi ba ba ma so ba ma so in ba agun annabi ba in taimakon ba ta halin sayyidina rasulullahi zai fito ba to a rike taimakon ba mu so a bar mu da manzan Allah fahabhu ala mikdari kafika mustafa albaraya ada Allah ya kafu zawala wa fi kulli hayyin qad khabatta bi ni'matin wa inni ka shahsin qad arumu nawama mu haka mu ce to Allah ya ce ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum ya kuma zuwa littafi yahudu da nasara kar ku shige gona da iri a addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku faɗi wani abu ga Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah annabi isa dan maryam ba Allah bane shi manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu shi annabi isa yana daga cikin darajarsa shi kaliman Allah ne wanda Allah ya hurga ga maryam wai me yasa duk lokacin da za a yi maganan annabi isa sai ana kiran maryam maryam maryam maryam a duk qur'ani ba a kira sunan wata mace ba sunan mace kwaya ɗaya ne a qur'ani maryam sai da aka ambaci maryam a guri talatin a cikin alqur'ani to me yasa ne ake jingina annabi isa da maryam wannan duka yana naƙadi ne yana warware shirkan ahlul kitabi ne domin su nasara a itikadin su suna ganin cewa Maryam matar Allah ce to su kuma larabawa ba ma larabawa ba a ka'idan dan adam ba ya zake ma sunan matansa yana kiranta wance wance sai dai alkunya maman wance a'a sai dai ya ce mata misali ummul rabbatul baiti ko ko ya ce mata ummu abdullahi kamar yadda annabi yake kira sai suna aisha a'a ko ko a ce mata ummu ayman ko ko a ce mata ummu salama da sauransu alkunya ake a ɓoye sunan to amma sunan maryam a qur'ani sau talatin Allah ya ambata kuma Allah bai ambaci annabi isa shi kaɗansa ba mafi yawa ya ambace shi da maryam domin ya tabbatar da cewa annabi isa fa ba yi da ɗa ai ba yi da uba da annabi isa na da uba da sai a ce annabi isa ɗan Allah ai mun ka karanta irin tanakudat na su waɗanda suke ce annabi isa ɗan Allah ne annabi isa ɗan Allah Allah yana ina ya bari aka kashe ɗansa aka rataye shi ya zama cross kuke rataya shi a wuyan ku a'a wannan wani irin tauhidi ne ya bari aka kashe ɗansa Allah dan ma da yake rayawa qatalatul yahudu fi ma za'amtum wali amwatikum bihi ihya'u yahudawa sun kashe shi kamar yadda ku kuke faɗa yayin da ai yahudawa su iya kashe Allah matattu kuma in sun mutu shi ke raya su yaya za a yi ne raya matattu kuma ya mutu shi kuma wannan kuma akidan ai ya zama wani iri saboda haka annabi isa ba dan Allah bane annabi isa ba Allah bane innama almasihu isa ibn maryam rasulullah yanda mu musulmi muke girmama annabi isa waɗanda suke dangana kansu da annabi isa ba su girmama shi haka ba su girmama shi haka martin Hobbes ya faɗa cikin wani littafinsa da ya yi mai suna manya-manyan mutanen da aka yi su a duniya da babu kamansu a ciki sai ya kawo annabi muhammadu shine lamba wan kirista ne mustashrik sai ya kawo annabi shine first wanda ya fara kawowa a number 100 mutane 100 alkhaliduna mi'a mutanen da ambatan su zai dawwama su 100 ne amma mu sauran duk ba mu san su ba ma annabi ha shi ya san su ma mu ba mu san su ba ma lambawan sai ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawai jama'ansa suka suka mishi iwu suka ce ya za a yi kana dan uwanmu nasara ka kawo sunan wane a farko baka ka fara kawo sunan isal masihu ba sai ce a ku tsaya ku tsaya ku tsaya a cikin kuwaye zai iya ba da ransa ya sadaukar sabila da isal masih wannan muhammad din sallallahu alaihi wasallam ya shekara sama da dubu da mutuwa da wafati amma ya taso ne daga cikin familin da ba su da dukiya ba saboda kuɗi aka bi shi ba ba saboda mulki aka bi shi ba shi maraya ne ma hasali kuma ya yi wa fati ma rigansa yana jingine a gurin bayahude silkensa kai yana jingine a gurin bayahude saboda abin da zai ciyar da iyalansa ba mai dukiya ba ne ya tara waɗannan mabiyan a yanzu ɗaya cikin kashi uku na mutanen duniya gaba ɗaya mabiyansa ne kuma ya shigar da soyayyansu ba su taɓa ganinsa ba amma suna sacrifice da su iya ba da ransu a raha idan an taɓa shi a cikin kuwaye zai iya ba da ransa akan an taɓa isal masih a tarihin da kuke karantawa ba kuna tsaye yahudawan suka kashe shi ba kun ba da ranku an kashe sabila da shi sai kawai suka yi shiru hol yayi shiru to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na daban ne shi yasa dukka misali Mahatma Ganda ya kawo cikin bayanansa shi ma philosophy ne dan Hindiya yake cewa wallahi al'amarin annabin musulunci yana ban mamaki mafi girman abin da ya ban mamaki yaya ya iya mallakan zuciyar mutane a ka'ida in da kamar ko kai uban mutum ne ko kai ka aifi mutum to za ka mallake shi ne da kuɗi mafi yawa to yaya annabi ya mallaki zuciyan sahabbai waɗanda al'umman da suka saba da yaƙi suka saba da faɗa suka saba da zubar da jini al'umman da za su shekara arba'in suna yaƙi ba su san dalili ba al'umman da ba su san insaniya ba ba su san kiman mutuntaka ba ba su san zumunta ba yaya aka yi suka ajiye jahilcinsu suka ajiye duk wani makamansu suka miƙa wuya ga annabi muhammadu a shekara ashirin da ba kuɗi aka ba su ba ba tilasta musu aka yi ba kawai ga sunan kawai suna ce la ilaha illallah manya da yara daga cikin wanda suka fara musulunta akwai baffan yayan mahaifin manzan Allah sayyiduna Hamza a kara manzan Allah aka kashe shi a Uhud sayyiduna Hamza Ja'far ibnu Abi Talib baffan manzan Allah ne yana cikin wanda suka yi ta gwagwarmaya dukkanin ka iyayen annabi wanda wato a aice na zumunci iyaye ne a gare shi kun san in ana magana akan annabi sai a hankali sai ana duddubawa an tambayi sayyiduna abbas babban manzon Allah aka ce da kai da annabi waye babba sai ya ce ni ne mai shekaru shine babba sallallahu alaihi wasallam in ana magana da annabi sai takatsantsan yanzu mu ce a ciki akwai wanda suka haifi annabi to sai mun yi takatsantsan sabila da al'ajabu ma'a rasulillah mu yi ladabi tare da manzon Allah to haka manzon Allah duka duniya ta sadaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wannan ya isa ya sa ka yi imani da annabi ko da baka yadda shi annabi bane yau a ce annabi Muhammadu ba annabi bane dan siyasa ne to duk duniya ba a taba mutum irinsa ba amma ajiye duk abubuwan da kudin kuke musantawa a ce tasliman jadaliyan dan siyasa ne shi to kuwa an yi mutumin da rana bata taba yin haska wani mutum mai daraja irin shi ba saboda ɗan siyasa sai ya saye ku da kuɗi sai ya saye ku da mulki sai ya saye ku da ƙarfin soji sai ya saye ku da ƙarfin makamai to annabi da me ya sayi almuhajiruna da al'ansar me ya ba mu al'ansar lokacin da ya shiga madina suke ta suma suna sumbatu saboda ƙaunansa me ya ba mu manya-manyan masu kuɗi irin su Abdulrahman ibn Auf da Sayyiduna Usman da Abu Ayyub al-Ansari suka miƙa wuya suke hidimta wa manzon Allah wallahi ba wata abu bane zallan annabta ce kawai Abu Sufyan lokacin da annabi ya shigo Makka da shi da sahabbansa fatu makkata al-abbas da ya ga baradan manzon Allah sahu sahu suna tafiya suna fare shi suna kamewa a gaban annabi sai ya ce masayiduna al'abbas kai mulkin wane ya girma sai ya ambaci sunan annabi muhammadu abbas sai ya girgiza kai ya ce wallahi ba mulki ba ce annabta ce mulki ba za ta yi wannan ba da inda mulki za ta yi wannan da mulkin ka ta maka amma yau ga mulkin ka ta kare an zo an maka tunkul uwar daka a garin makka babu kai babu kayanka yau sai annabi muhammadu a garin makka wannan kada zai sa kai imani da annabi الله يكرم من صلى آمين. آمين.
الله يكرم من صلى آمين.
يا أيها ال- يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا كو أهل الكتاب كركو شجبونا دئين أتشن الدينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق كركو فلا ما الله يا رسول الله النبي إيسى شي منزل الله ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min kuma shi kaliman Allah ne da Allah ya hurga shi ga Maryam kuma shi ruhi ne daga Allah fa'aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzannin Allah wala taqulu thalatha kar ku ce uku ne intahu khairan lakum ku bari shi yafi muku alkhairi innama Allahu ilahu wahid iyaka Allah shi ɗaya ne subhanahu ay yakuna lahu walad sarki ya tabbata a ce Allah ya aici da lahu ma fi samawati wa ma fil ard da kuma to ai abin da yake sama da ƙasa dunna Allah ne don haka ta yaya Allah zai mallaki ɗa me zai yi da ɗa bayan abin da yake sama da ƙasa na Allah ne ai mutum yakan mallaki ɗa ne sabila da ya sanya idonsa da ɗan mutum yakan mallaki ɗa ne sabila da ɗan ya taimake shi to Allah kuma da abin sama da na ƙasa dukka bayan Allah ne mulkin Allah ne wa kafa billahi wakila madogara ya isa ga Allah Allah ya isa shine abin da za a dogara da shi kuma shine wanda za a rataye da shi na'am لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله يجي لن يستنكف المسيح شي با النبي عيسى بايا كيامان أن يكون عبدا لله يزمو شي باوان الله ne dalilin saukan wannan wasu daga cikin nasara sun zo gun annabi Muhammad sai suka ce ya rasulallah ko ya muhammad ya abal qasim ka bar zagin isa ka bar zagin annabinmu ka bar zagin annabi isa mana annabi zai ci "Ih, menene zagi kuma a ina na zage shi suka ce ka ce masa bawa ne shi sai annabi yayi shiru sai wannan ayin ta sauka Allah sai ce lai yastakifal masihu shi kansa annabi isan baya kyaman ay yakuna abdan lillahi ya zamo bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun ba ma annabi isa ba al mala'ikatul muqarrabuna mala'iku waɗannan dakakkun mala'iku da Allah ya tara, tara musu martabobi da darajojin jibrilu mika'ilu asrafilu azra'ilu eh, nakiru munkar atidu ridwanu maliku da hamala, hamalatul arsh dukka ba su kyamun su zamo bayin Allah لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون sai dai wa man yastakif an ibadati wanda yake kyaman ya bauta ma Allah yake girman kai ma Allah to fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah Allah zai tara kowa ya tara mutanen farko da na ƙarshe ya tsayar da su a gabansa ya yi musu hisabi ya tambaye su Allah zai tambayi annabi Isa, shin ya kai Isa kai ne ka cewa mutanenka su riƙe ka Allah koma bayana? Annabi Isa ya ce, Subhanallah, ya ce, Ya Allah ina faɗa ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, innaka anta Allahul guyub. Ya ce, Ya Allah wa ka sani ka san abin da ke raina ni ban san abin da ke koyi a zatin ka ba ya Allah kai ne masanin gaibu ni ban ce musu komai ba ni na faɗa musu abin da ka umarce ni na faɗa musu shine su bauta ma Allah shi kadai to annabi ita baya kyaman ya zama bawan Allah mala'iku ba su kyaman su zama bayin Allah haka waɗanda suke gaba suke girman kai suke kyaman su bauta ma Allah to Allah zai tattaro su gaba ɗaya ranar alkiyama kuma a zo da annabi isan kuma annabi isan ya barranta daga su saboda haka ba yau aka saba bauta wa mutum tare da barrantarsa ba ba yau ba ne kaga nasara da wa suka halaka da annabi isa suka halaka wai san annabi isa suke yi sai suka halaka saboda soyayya na annabi isa saboda yana raya matattu saboda yana warkar jarabtu da shi har suka halaka suka ce Allah ne shi haka ne haka wasu daga cikin mushrikai da wa suka bata da annabi Ibrahim ne wasu daga cikin Yahudawa annabi Ibrahim namu ne nasara ma annabi Ibrahim namu ne Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima baba yahude bane baba nasare bane ashe wasu jama'a su dangana kansu da wani zababban mutum sannan suna allantar da wannan mutum ɗin ko suna bauta ma wannan mutum ɗin ma dama wannan mutumin ya barranta da su kafircin su da shirkan su ba zai cutar da shi ba saboda haka anan waɗanda suke ibo zindikai malahida masu kiran kansu yan hakika su jingina su ma shekul islam shehu ibrahim domin su zagi shehu ibrahim to ai wannan ba hujja ba ne idan hujja ne ne da ya taba almasihu ba sai taba shi ba ce ma annabi ibrahim da ake yi ba yahude ne ya mai da shi ba yahude bai mai da shi ba ce masa da ake ba nasare ya mai da shi ba nasare bai mai da shi ba waɗanda suka bauta ma salihai daga cikin banu isra'il ya mayar da waɗannan salihan mutanen banza a'a zuwa za a yi a ɗauko maganganunsu a duba je ka ka ɗauko maganganun shekul islam mu duba mu zo mu saka medical mu yi duban kwarkwata a yi Allah tsine wa mai ƙarya dan ba zan ce Allah tsine ma uwan mai ƙarya ba hala uwan mai ƙarya mutuniyar kirki ce Allah ya tsine wa mai ƙarya a zo a yi duban kwarkwata a duba maganganu yanzu shehu ibrahim radiyallahu anhu irin hidiman da ya yi ma musulunci yadda ya karar da rayuwansa wa musulunci ka je ka ɗauko maganganunsa rasa'il nasa da maƙamaci nasa da ƙasa'id nasa je ka ka karanta domin ka san waye sheikh ya tahaddasu an nafsihi yana magana da kansa ka je ka duba ka gani da ka san shakhsiyya islamiyya wanda yake fardun min nau'ihi shi kadai idan ka kalli aikin da yayi wa musulunci za ka san cewa wannan bawan Allah duk gaban da kake da shi ya kamata ka ajiye makamin ka a gefe fa saboda yadda ya aiki wa musulunci kafin ya kira sunan tijjaniya sau ɗaya ya kira sunan musulunci sau dubu ka je ka ɗauko sayar da rihinat na shehu ka gani je ka ɗauko risalatul muntaqim ta ishe ka risalatul muntaqim tana nan cikin jawahirul rasail amma ba mu taba jin wanda ya ɗauko wannan risalan ya karanta domin ya nuna Sheikh Ibrahim ya barranta daga waɗannan ƙarerayi na mushrikan da a halaka ba dai shafi wannan salihin ba mu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu mun ɗauke shi salihi waliyi bawan Allah zababbe sabila da idan ma baka yadda shi waliyi bane to zahira tana bayyana maka wilayarsa sabila da duk yanda aka ambace shi sai kaji an ambaci annabi Muhammad idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu da ka sani wanda ake karrama shi a girmama shi saboda manzon Allah to shehu Ibrahim ya kai wannan matsayin فهل أبصرت عيناك مثلي صائرا سلوكي وجدي والألوم فيوض دواني masanin annabi da ya yi bayanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shehu Ibrahim sai da ya yi mubaraza ya ƙetare mazajen da ake nuna su a gwadabin soyayyar manzan walakin na hum gadgadaru idan ga nabiga yana cewa هل قادر الشعراء من متردم أم هل تركت الدار بعد توهمكم yau idan yana faɗa to gashe yana ce walakinnahum qad gadaru mutaraddam duka idan hal gadara shu'ara'u min mutaraddamin shin mawaka ko sun bar wani fage to shehu ibrahim ya ce duka fagen an kura fagen daga gurin da aka kure daga nan ya tashi ya dauki rihilarsa akan manzon Allah daga nan ya fara tafiya kamar yadda albazabi yake ce nihayatuhu lil mursalin ko bidayatuhu lil mursalin nihayatun nihayatuhu lam taktasibha bidayatu karshen da annabawa suka kura tafiyan su daga nan manzon Allah ya fara to mafi yawa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri kar ku ce muna ta asubanci akan son shehu Ibrahim a gurin da malaman ku suka kure daga nan shehu ya fara Allah ya kara mu shehu san manzo ya kara mana san shehu ya kara mu shehu kusanci da annabi to Allah ubangiji yace lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu al muqarrabun al masihu isa baya kyaman ya zama bawan Allah haka mala'iku waɗanda Allah ya kusanta su ba su kyaman su zama bayan Allah wa man yastanki an ibadatihi wanda yayi kyaman bautan Allah wa yastakbir yayi girman kai fasayahshuruhum ilaihi jami'a Allah zai taro su gare shi baki daya sai yayi musu hisabi akan aikin da suka aikata na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah ta'ala ya ce fa amman ladina amanu amma wanda suka yi imani wa amilus salihati suka hada imani da aiki mai kyau to waɗannan fa yuwaffihim ujurahum Allah wala tajiru waziratun wizra ukra wa allaita lil insani illa ma sa'a wani laifin shi ba ya shafin laifin wani ko da uba ne ya kafirce ɗansa in yayi imani to kafircin uban ba zai shafi ɗan ba Allah ya ce a cikin su ahlul kitabin wanda suka yi imani bayan sun yi imani suka yi aiki mai kyau to Allah ba zai hana musu ladan su domin su din nan ahlul kitabi bane da Salman Farisi ahlul kitabi ne da Abdullahi ibn Salam ahlul kitabi ne Kabul Ahbari ahlul kitabi ne da sauransu waɗanda jigajigai ne a ahlul kitabi da yawa sun zo sun musulunta a gurin manzon Allah kuma sun zama tatattun sahabban annabi dan Salman yana cikin ahlul bait Salmanu minna annabi haka ya faɗa Salmanu namu ne a cikin mu yake mu ahlul bait wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mishi shimfiɗi yanda zaka gane adala na musulunci shi fa musulunci baya rabe tsakanin bako da ɗan gari ba wani maganan wai asabiya a musulunci ba maganan hamajiya a musulunci musulunci duk ɗaya ne ba wanda ya wani sai da tsoron Allah wa ma kana li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bi taqwa balarabe bai fi baki da komai ba sai da tsoron Allah wani lokaci Abu Dharr al-Ghifari jaraba kowa ya san bilalu ba habashe ne baki ne sai abu zarul gifari abu zarul gifari yace ma bilal kai shiru ya kai dan bakan mace suka ga baki sai su ce masa yabna sauda ya kai dan baka kaman wani wato kaman wani eh habaici ne sai ya faɗa mishi haka bilal sai ya kama kuka ya zo gun manzon Allah ya rasulullah abu zarri ya aibanta ni da mahaifiyata ya ce min dan bakan mace annabi ya fishi da abu zarri ya zo annabi ya ce ma abu zarri sakalatka ummuka mamanka ta sakalta ka ko menene za a ce ne ban san yadda zan faɗe shi da hausa ba innaka mru'un fika jahiliya kai wani mutum ne wanda har yanzu akwai burbudin jahiliya tattare da kai annabi ya faɗa masa a fusace ka san su kuma sahabbai babu tashin hankali a gurin su kamar su ga fishin manzon Allah duniya ya ji cewa ya yi hukunci ma kansa akan laifin da ya sai ya je ya saka kumatunsa a ƙasa yana kuka ya ce ma Abu Zarri ba zan ɗaga fiska na a ƙasa ba sai ka taka fiska ba zan daga ba sai ka daura kafanka akan fiskan wannan fiskan da ya maka wannan habaicin har manzon Allah ya faɗi wannan maganan a kaina to ba zan daga fiskan ba sai ka taka fiska Abu Zar al-Ghifari ya kawo kuka sai ya dago shi sai suka rungumi juna suna kuka ya zamanto kawai abu ya shige to addinin musulunci ba ya raba tsakanin tata a ba addini na unsuriya ko asabiya ko hamajiya ba addini ne wanda yake wahada al'umma ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wannan shine lubna da aka gina musulunci akai ba a gina musulunci akan wani kaza ne wani balarabe ne wani bakin fata ne wani bature ne wani a'a ba haka bane shi yasa Salmanul Farisi ba farise ne ba nasare ne amma da ya zo ya hidimta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce Salmanu yana daga cikin mu mu ahlul bait wanda har ran da za a kai sai da Fatima gidanta ma da Salmanul Farisi aka je shi ya je ya siyo kayan leƙen sai da suna Fatima ma to Allah ubangiji ya ce amma allazina amanu wa amilus salihati fa yufihum ujurahum wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah zai cika musu ladaddakin su wa yaziduhum min fadlihi Allah zai kara musu falalan shi Allah ya ba su kyauta da yawa kenan idan ka ji an ce Allah zai bada falala to ana maganan Allah zai yi kyauta ne na isansa kawai ba wai zai yi kyauta ne gwargwadon aikin mutum ba idan Allah zai baka abu da falalansa to Allah zai auna abun ne da mudun da bayi da iyaka wallahu zul fadli azim falalan Allah na da yawa saboda idan Allah zai baka abu da falalansa to abu ne za a baka ba saboda aiki ba ba a duba aikinka ba ba da a duba laifinka ba kawai saboda soyayya sai ya dumbulo abinda wani ya shekara miliyan yana nema kai kuma sai ya baka kakar iyaye za a iya ba wanda ya iya abinda wani ya shekara ɗari yana nema Allah ya zo ya baka wannan abu yaro ne fa a gaban mu ya tashi fa to Allah ya zabe shi sai mene haka ake faɗa wa manzon Allah ma inna Allah menene Allah yake faɗa mana akan annabi talut ko a wannan ayan da yake cikin suratul baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum wa qala lahum nabiyuhum inna allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna Allah ya ce wa mutanen mutanen waɗancan mutanen da suka fito domin su je yakin da suka ce sun shirya yakin domin Allah ne Allah ya ce to shugaban ku shine Talut shine jagora a'a yaya za a yi Talutu ya zama sarki cikin mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu muka fi cancanta da mulki wa lam yuta sa'atan min al mal ba yi ma da kuɗi fa Allah ya ce inna Allah istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa allamahu mimma yasha in Allah ya riga ya zabe shi a cikin ku idan Allah ya zaɓi mutum to babu kan da ka iya haka zaka zuba ido idan ka ce kuma zaka yi fada da zabin Allah to da Allah kake fada ba da bawan ba idan wani yana fada da kai akan falalan da Allah ya baka to ka bar shi kar ma ka ce zaka yi fada da shi idan ka ce zaka yi fada da shi zaka wahalar da kanka ne ina sai ka rabu da shi kawai karbi da shi kawai shi yasa wanda suka fi kowa shan wahala su ne masu gaba da ni'ima in sun ga ni'ima a gurin wani ya za a yi wane ya zama kaza ya za a yi wane ya samu kaza ya za a yi wane ya samu kaza kai ka halice shi ba Allah ne ya halice shi ba ba Allah ne ya turo annabawa sama da dubu ɗari ya turo annabi Muhammad ya ce shine shugaban su ba waye ita tambayi Allah ka ba wanda ya ce tambayi Allah la yusalu amma yasalu wa hum yusalun hatta dan iskan anguwanku da kila kuke tsine masa ku zage shi ku ce la'ananne tsinanne wata rana sai Allah ya daura shi a makamin wilaya da duk cikin ku da ku da kakanninku da danginku ba wanda bai je wannan makamin ba waye ke tambaye Allah qaumun wasalu ila Allah bi za'atillah akwai kuma qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah idan kana son ka huta idan ka gani ima a gurin wani to ka gode ma Allah sannan ka yi murna idan ka gani ima a gurin wani ka yi murna to wannan ni'iman ita ma tana son ka maza maza za ta neme ka tana kwankwasa kofar gidanka kana bacci amma in ka gani ima a gurin wani ka turbi ne ka ce ya ya za a yi wane wane shi ne kaza to ni'iman da ta ce yanzu saboda ni ya ki wane to ni ma na ki shi bana son sa shikenan shi yasa da ka ga mahasada suna shan wahala Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wa yaziduhum min fadlihi wa amma alladhina istankafu wastakbaru wanda suka kyama shi bautan Allah suka yi girman kai fa yu'azzibuhum Allah zai azabtar da su azaban aliman azaba mai radadi wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba za su sama musu wani majibanci ko mai taimako daga gurin Allah ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya kai mana ana da lokaci ko ya kare tambayan fa to Allah ya kai mu Allah ya kara wa mu shi lafiya Allah ya kara mata tsawon kwana Allah ya kiyaye mana shi Allah ubangiji ya zo mana da shi bauchi lafiya kamar yadda yake Kaduna lafiya Allah ya nuna masa yadda yake so cikin muridansa cikin ƴaƴansa cikin al'ummansa albarkar sayyidina rasulullahi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kan magabatan mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أقولك والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين